بسم الله الرحمن الرحيم min zalika to yana daga irin wannan inda yake an samu irsali daga waɗanda suke gaggan malamai wato koko an sami ruwaya da an ana daga wanda suke gaggan malamai ba tare ko da sun tabbatar da cewa sun ji ba daga waɗanda suka karɓo daga gare su amma kuma aka yi aiki da wannan ruwaya da yasa duk wannan muslim zai kawo ne akan abin da yake wato kamar hujja kan abin da ya da'awa na cewa ai isnadi mu'an'ani abin karɓa ne matukar dai an samu ta'asuri matukar an samu ta'asuri tsakanin mu'an'inu da mu'an'anu anhu to anna ayyuba sakiyani cewa ayyuba satiya ne ومن المبارك da ablan mubarak da ووكيئا waki'u ومن da ibn نمير numairin وجماعة غيرهم da wasu ba waɗannan ba رووا عن هشام بن عروة sun wato daga shamin ruwata عن أبيه shi kuma ya karbo daga mahaifinsa عن عائشة shi kuma daga aisha halarsa ya kanwa mahaifiyarsa رضي الله allah ya عنها ƙara da a gare su allah ya ƙara da a gare ta ƙara ta ce كنت أدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله wani hirinihi Wani na hirinihi.
sun ce ina shafa manzala sallallahu alaihi wasallama turare idan ya tahalluli daga hajji ko umra yana tahalluli daga hajji ko umra ina shafa masa turare haka nan ma kuma sanda zai wato harama ina shafa masa turare lokacin da zai harama يا إبن ما أجد da mafi kamshin abin da yake tare da ni turaren duk da nake da shi a sannan to sai in ɗauki wanda ya fi kamshi a ciki shi nake shafa manzon Allah
فروى هذه الرواية بعينها wannan hadisin yadda yake aka faɗa a nan ɗin da sun sa'ad ya ruwaito shi مم. وداود haka nan dawud al-addaru وحمد بن haka nan umair ibn al-aswad وحيود da wahab ibn khalid da abu usama عن duka هشام ruwaito daga hisham قال yace أخبرني عثمان بن عروة usman urwata ya ba da labari عن عروة ya karbo daga urwata shi yasa wani wajen Ishamu yana ambatan hadisin kai tsaye an urwata ibn Zubairi ko an abihi an Aishata amma wani wajen yana bayyana cewa hadisin nan ba wai ya ji shi bane kai tsaye wajen mahaifinsa ya ji ne wajen Usman ibn Urwata shi kuma Usmanu daga Urwatu عن عائشة daga عن Aisha النبي صلى الله daga عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam وروى هشام عن haka nan dai أبيه عن Ishamu ibn عائشة Urwata ya rawaito daga mahaifinsa Urwatu ibn Zubair daga Aisha قالت tace كان النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya kasance أتكفى idan ya yi itikafi idan yana cikin itikafi يدني إلي رأسه yana ni min kansa وأرجله fa'urar jirgu in taje kan nasa وأنا حائر alhali ina cikin jinin haira
فرواها بعينها wannan hadisi ne ainihin sayin da aka faɗa a nan malikun anasin ya ruwaito shi عن الزهري daga zuhuri عن عروة daga عن urwata عمرتها daga amrata عن daga عائشة aisha a nan kuma tsakanin urwatu da aisha aka samu amratu can tsakanin sharun urwata ne da shi urwatu aka sami usmanu a nan kuma tsakanin shi urwatu ne da aisha aka sami amratu
وروى نعم عن النبي صلى الله daga nan عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam وروى الزهري zuhuri ya ruwaito وصالح بن أبي da shi da حسان salim abi عن hassana أبي daga سلمة abi salama عن daga عائشة aisha كان النبي صلى الله cewa عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya kasance يقبله ya وطعمه kasance wata a cikin matarsa alhali yana cikin azumi
فقال يا ابن أبي كثير da في Allah هذا sai الخبر sai ya faɗa a wannan في hadisin قبلتي game da hukuncin sun ba أخبرني أبو yake abu سلمة sama بن sama عبد abdurrahman الرحمن ya bani labari أن عمر بن عبد العزيز cewa umar وروى ibn abdulaziz ya ba shi labari أخبره cewa a urwatu ya ba shi labari An- anan sai ya zamo an sami umar ibn abdulaziz ah, wato ya shiga Ah, cewa urwatu ya ba shi labari أن عائشة cewa aisha خبرته ta ba shi labari a wannan hadisin ne aka ce masalan kaga ta- ya haɗa tabi'ai guda hudu ya haɗa abin tafsirin yana cikin tabi'ai Na.
ko da yake kananan su abu salamatan da abdurrahmani yana cikin tabi'ai wanda a ce ma manyan tabi'ai umar ibn abdulaziz yana cikin tabi'ai ko wasu yana cikin tabi'ai shi yasa sinadin guda ɗaya ya tara tabi'ai har guda hudu kuma isnadin nan ya kunshi riya- riwayatul akabiri anil asagiri saboda abu salamata مم.
dangane da shekaru gaba yake da Umar ibn Abdul Aziz ya girma Umar ibn Abdul Aziz tunda Abu Salamata ai ana lissafa shi ma a cikin fuqaha usawatu na Madina a wata ruwaya ana dauka Abu Salamata ibn Abdul Rahman ibn Auf wanda shi wannan Abu Salamata din wasu da yawa sun ce sunansa Abdullahi a ana lissafa shi a cikin fuqaha usawatu na Madina kuma mahaifinsa yana cikin ashratul mubashsharuna bil jannati Abdul Rahman ibn Auf to annan nabiyar sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama kana yuqabiluha wa huwa sa'imun da yana sumbanta ta alhali yana cikin azumi
wa rabbun uyaynata wa zamu ghayru ga yanzu shi da wannan sassun ruwaito an amr bin daga dinari dinare An daga Jabiru.
jabiru isra'il da aka ce ya fi kowane istinadi karfi a istinadan mutanen makka ko ibnu uyaynatin limakkatin fa ibnu uyaynatin dubri an amrin eh, mimma rawa an jabiri to qala da dinarin bima an jabiri ko lima katibni uya na tinduri an ibni dinarin bima an jabiri to kala yace ada amana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhumal khayli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ciyar da mu du- naman dawakai naman dawakai wasu malaman suke cewa wannan kafin ai nasin cin naman dawakan ne wasu kuma suka ce a ai cin naman dawakai tabbatacce ne Ah.
yana nan yanda yake eh, za ga malikawa ruwa da ta shura da gare su sun- sun tafi akan cewa cin naman doki haramin ne amma wajen shafi'awa su sun tafi akan cewa a ruwa nan tabbatacciya ce ba a yi nasinta ba to wa nahana alhumul humri amma ya hana mu daga na- cin naman jakai
farawa hamad bin zaid amma duk da zadin ya rawaito wannan hadisin an amrin a daga amr ibn dinarin an muhammad bin ya ali muhammad al-bakir shine dan ali zain al-abidin dan husayn dan ali ibn abi talib an an jabirin daga jabirin jabir shi an kuma ya nabi kara sallallahu muhammad alaihi tsakanin amr ibn dinarin da jabiru ya kara Muhammad- ah, muhammad al-bakir ya shi kuma jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam
wa hadha nahu fi riwaya irin wayannan ruwayoyin suna da yawa ya kaso ta adadu in aka ce za a tsaya lissafa su sun wuce yadda duk ake zato wa fi ma zakarna min hakifayatul lidawli amma fahmi iyaka abinda muka ambata za su iya wadatarwa ga duk ma'abucin fahimta
fa idza kanat al illatu inda man wasafna idan dalilin da ya sa wajen wanda muka fa- sifanta maganarsa a baya idan dalilin da ya sa ya tafi akan cewa fi fasad al hadisi cewa hadisi ba su ce ne wa tawhinihi cewa za a raunana hadisin idza lam yulam anna rawi yaqsama mimman rawa anhu shay'an idan ba a san cewa shi mai ruwayar ya ji wani abu ba daga wanda ya ruwaito daga gare shi idan illa ta zamo
imkan al irsal shi fihi ne cewa ta yi zama bukadi ne wannan imkan din shi ne labarin kanatil illatu Na'am.
kana din da ta gabata na'am لازم هو ترك الاحتجاج في قيام قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه Da ya zame masa dole kenan ai zai zame masa dole wannan ko lazima hu shi ne labarin iza din a shi ne jawabin iza نعم shi ne jawabin iza zai zama dole a kansa ya bar kafa hujja a tsarin maganarsa da ruwayar duk wanda aka san cewa ya ji daga wanda ya ruwaya daga gare shi إلا في نفس الخبر in ba a ainihin hadisin da ya kunshi ambatan cewa ya ji ba ne kamar da ya ce haddasani ko haddasana ko abarani ko abarana ko sami ito
كما بينا من saboda mun shiga bayaninsa a baya عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار ce daga shagabannin malamai wanda suka ciro hadisai أنهم كان لهم تارات cewa akan samu wasu wakuta a gare su يرسلون فيها الحديث da suka إرسالا kawo hadisi a cikinsa kawowa irsali ولا يذكرون من سمعوه منه ba tare da sun tsaya ambatan wanda suka ji hadisin daga gare shi ba وتارات hakan samu يرسلون kuma wani wakati da suke samun nishadi a wannan wakutan فيسن- فيسندون الخبر على هيئة dingina ما- hadisin bisa sifar yadda suka ji su faɗi da gawa suka ji shi shi kuma da gawa فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا su kawo cewa hadisin nan fa sun karɓa ne daga wani daga shi wannan ɗin idan an sami irin wannan gare su shine an samu nuzuli a ciki وبالسؤول فيه إن سئدوا su kawo kuma ɗaukaka a cikinsa cewa sun ji shi ne daga gare- wannan ɗin kai tsaye in ya zama sun samu ɗaukaka كما شرعنا ذلك عنهم kamar yadda muka bayyana wannan daga gare su وما علمنا أحدا من أئمة ba mu san wani السلف ba daga cikin shugabannin magabata ممن يستعمل daga الأخبار wanda yake aiwatar da hadisai wa yatafakkaru yake tsayawa ya sahihi bincike a game da ingancin isnadai wa saqamaha da ce rauninta misla misla ayyuba ayyuka irin sasiyani ayyuba satiya ne wa bana da ibn aure aunin wa malik da malikin anasin da وشعبة بن shugaban da الحجاج hajjaji وعبد ya السعيد fi بن sai قتان da وعبد الرحمن بن da مهدي abdurrahman ibn mahdiyin ومن بعدهم من da آل wanda suka zo حديث bayan su daga wanda suke malaman hadisi فتشوا أما sun ce za su tsaya bincike daga gurin da aka ji a cikin isnadin cewa sai sun tabbatar wannan na ƙasan ya ji daga na saman a wannan hadisin
كما ادعاه الذي وسونا قوله من قبل kamar yadda wanda muka sifanta maganarsa a baya ya da awar haka
وإنما كان
tafakkuru man tafakkada minhum samara ruwa da hadisi mimman rawa anhum dahil dai inda ake samun su ce sai sun tsaya sun yi bincike binciken wanda ya bincike a cikin su game da jin marwaitan hadisi daga wanda suke ruwa daga gare shi to inda yake afkuwa إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في wato wannan الحديث ita kana din tammaci نعم kana din nan tammaci tafakkuru din shine la sunan fa'ilinta مم.
eh wannan ko iza zarafi ne da ya kaidance نعم wakacin da yake shi mai ruwayar irin waɗanda aka san su ne da tadlisi fil hadisi a hadisi suka dangana hadisi ga wanda ba su karɓa ba daga gare shi فشهر به ya zama ya shura da shi فحين إذن a wannan wakacin ne ya za su ce sun tsaya sun yi bincike daga ya ji hadisin nan ko a wannan ruwayar da ya kawo ويتفقدون suke ذلك za su منه bibiyi wannan daga gare shi كي تنزه عنهم علة التدليس idan illar tadlisi ta gushe daga gare su
kamar niftaga zalika wanda yake sai ya yi haka a hadisin da yake ya zo ba ta hannun wanda aka sani da talisi ba alal wajhi alladhi za'ama man haka ma yana kawo hakaina qawluhu bisa tsarin da wanda muka kaito maganarsa ya ɗauka cewa haka ake tafiya a kai wa ma samina zalika domin an sai mu alim ce masa ba mu ji wani irin wannan ba daga ɗaya daga wanda muka ambace su wannan manyan malaman nan sai ayyuba sai tiyani sai ibn aunin su malik su shubatu sai annu sai da sa'ad rahman ibn mahdi duk ba akan haka suke ba walam Walam nusani da ma nusani wanda min ba a ambaci a'immati.
sunan su ba na daga shagabannu duk ba akan haka suke ba Hmm.
amma duk dai wannan an yi wa muslim raddi akan wannan da'awar cewa a'a abinda duk yake faɗa saɓanin abinda mafi yawan malamai suke kansa ne abinda shi wanda yake suka da cewa ya kawo magana wadda ba a sani ba ya tafi a kai ita ce maganar da take mafi yawan malamai suke kanta na'am mafi yawan malamai suna kan maganar da shi muslim yake sukanta a nan na'am kaɗan ne daga malamai suka bi shi a wannan ƙaurin nasa to fa min zalika yana daga wannan anna abdullah ibn yazid zanen al-ansari al'ansari wa qarra annabi sallallahu da alaihi ko yana cikin wasallam wanda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama qarrawa an huzaifa ya ruwaito hadisi daga huzaifata wa an abi mas'ud ya ruwaito hadisi daga abi mas'ud al-ansari wa an kullu wahidin minhuma hadisan ya ruwaito hadisi daga kowane ɗaya daga cikinsu mai sharhin ya ce abin da ya fi kyau a ce an shafe wa ɗin na'am an kulle wahidin minhu ma hadisan amma kuma haka ya zo a nusohi da yawa na'am wanda ya suke tabbatattu Hmm.
to yusniduhu ila da an-nabi yake jinya
sallallahu da ake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam وليس في روايتي عنهما ذكر السماء منهما alhali arwayar da ya daga gare su ba inda ya ambaci cewa ya ji ne daga gare su
ولا حفظنا في شيء من dokuwa الروايات a baki ɗaya ruwan da suka zo mana ba wata ruwa da muka kiyaye a cikinta أن عبد الله بن شعبان يزيد الزيغة شافه Huzaifata حذيفة ya ga Huzaifatu ya yi magana da shi baka da baka.
وأبا مسعود Ba ba mas'udin بحديث ya hadisin ƙarfi قتل cewa ya taɓa wani hadisi daga gare su baka da baka ko shi da su.
ولا وجدنا ذكر الرواية هي إياهما ba mu samu ambatan cewa ma ya gan su ba a wata ruwaya da ainihinta ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ba mu ji ba daga wani daga malamai daga wanda suka gabata ولا من wanda ba mu مكتبنا ji su ba da kuma ma waɗanda muka riska din أنه دعانا في هذين cewa الخبرين ya shuka a wannan hadisan guda biyu hadisan nan na abdullahi da yazida ɗaya daga ciki daga wanda fatu ɗaya kuma daga abu mas'ud al-ansari dukkanin su ingatattu ne malamai sun ce ingatattu ne gashi ko an san abdullahi da yazida bai ga huzaifatu ba ba a ruwayar da ta zo tabbatacciya da take nuna abdullahi yazid ya ga huzaifatu haka nan ba a san ruwaya tabbatacciya da take nuna cewa abdullahi yazid ya ga abu mas'ud al-ansari shine abin da shi muslim din yake kokarin faɗa a nan ko yake faɗa a nan allazain rawahuma abdullahi ibn yazida wanda abdullahi yazid ya rawaito an huzaifata daga hadisai guda biyu daga wanda yake wato ba mu samu wani ba ya yi suka a wannan hadisan Mm.
hadisan da Allah ne zai da ya ruwaito ɗaya daga cikin su daga huzai fata wa abi ɗaya kuma mas'ud daga abi mas'udin bi da'afin ba da ya balhuma su da cewa suna da rauni bal huma bari su hadisan nan guda biyu ma da ashbahuma hadisan da suke kama da su inda man laqiya wurin waɗanda muka game da su daga ba abota ilimi masana hadisi intahil suna al ɗaukar su daga ingantattun isnadai misali isani da ɗin shine labarin mubtada kuma Na'am.
mubtada ne na'am بل هما ينتهي الأسانيد وقويهما قرفا فن إسنادين يرون الاستئمال ما يرون نقل بها.
الاستعمال ما نقل بها suna ganin a yi amfani da abin da aka ciro da irin wannan isnadan والاهتدال بما suna ganin a kafa hujja da abin da ta kawo na daga tsare-tsare da وآثاره gurabu
وهي في ذلك ita ما kuwa حكينا قوله dangane da riyawar wanda muka hakaito maganarsa In kabarin.
a baya واهية za a ɗauka ai tana da rauni za مهملة a ɗauka cewa wadda ba za a aiki da ita ba ce حتى يصيب سماء sai الراوي an dace da cewa shi wanda ya ruwaito din ya je أما الرواء daga wanda ya ruwaito ولو ذهبنا Mhm, da za mu نعدد tafi الأخبار السهاها muna إلى أهل da العلم sai ingantattu gurin malamai ممن يهين بزعم هذا القائل daga wanda za a ɗauka cewa ya yi rauni a ɗaukan wannan mai maganar nan da ونوسيها ce za mu tafi muna iyakance ta لا عجزنا أن da mun تكون ذكرى gajiya daga bibiyar ambatanta ko وإهسائها iyakance ta كلها gaba ɗayanta
ولكننا أحببنا sai dai mun so أن نسيب منها عددا mu kawo adadi daga cikinta يكون سمة da zai zama mai لما alamtawa ga abin da muka yi shiru ba mu faɗa ba daga ciki
وهذا أبو أسمان النهدي ga abubuwa da nahadi wanda aka faɗe shi a baya وأبو رافع da الساعي kuma irati isra'il وهما من mimman Mimman adarakar adraka jahiliya al-jahiliya.
alhali da abu usman al-nahdi da abu rafi isra'il suna shi abu rafi in wato asali bawa ne Mm.
aka yanta shi da ana yanta shi sai ya ce "Kai, amma dai ina yi bakin ciki ya fashe da kuka aka ce a to kai da ka sami yanki me naka na fashewa da kuka sai ya ce "Yau da ina da lada biyu yanzu an mai da ni lada ɗaya ne zai hana in kuka ai musulmi babban abin da zai kuka a kansa raguwar ladansa a ce ladansa ya ragu kana musulmi ladanka ya ragu ai wannan shine babban abin da ya dace a ce ka ka nuna bakin ciki a kai to صيب أصحاب su رسول الله صلى wa'annan الله da عليه abu ba na وسلم idina da abu rafi isra'il tun kafin ya bayyana annabta suke akwai su amma Allah bai kaddara za su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda bayan su an haifi waɗansu da yawa da su suka samu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma su wannan biyun Allah bai kaddara haka ba sai zama suna cikin manyan tabi'ai sun abuci sabon manzo sallallahu alaihi wasallama من البدريين daga waɗanda suka halarci yakin badar هلم جرا abin ya ta tafiya har daga baya ونقل عنهم الأخبار sun ciro hadisai daga gare su حتى نزل إلى مثل أبي هريرة har suka sauko zuwa sabon da suke daga baya suka musulunta ma irin su abu huraira وابن عمر ko wanda sanda aka yakin badar suna yara kamar abdullahi bin umar abdullahi bin umar ba shi aka yakin badar ba
وزويهما da irin makamantansu
قد أسند كل واحد منهما kowane ɗaya daga cikin su biyun nan da abu usman na hadi da abu fi isra'il kowannen su ya dingina An- hadisan hadisi an ubayyi da kare Mm.
daga ubayyi da kare sayyid al-qurra'i zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam shugaba makaranta qur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayansa Mm.
a shugaba ubayyi da kare ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ولم نسمع musulun yake ban من رواية taɓa jin a عينها wata ruwaya da ainihinta أنهما آينا cewa أبيا da abu usmana da abu rafi'in sun ga ubayyu أو سمعا منه ko شيئا.
sun yi wani abu daga gare shi shi yasa ga shi kuma wannan hadisan nasu ingatattu ne ana cewa ingatattu ne to ta yaya shi wancan da yake cewa sai an tabbatar da shi mu'an iru ya ji daga mu'an anu Mm.
sannan ne za a ce hadisi ya inganta Mm.
ya za a tabbatar da ingancin hadisin ya shi yasa musulun yana kawo wannan don ya kore ingancin a wato kaulin nan na wa'annan malaman
واسند أبو أمر الشيباني haka na abu amri shaibani shi ma ya jingina وهو ممن أدرك shi الجاهلية ko yana cikin wanda aka haifa tun kafin bayyana annabtan manzo sallallahu alaihi wasallama وكان في زمن a النبي zamanin annabi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya رجلا kasance babban mutum wato ya girma ba yaro ne karami ba Na'am.
ba yaro ne karami ba
وأبو معمر haka nan abu ma'amarin shi ma ya jin ya jingina hadisi عبد الله بن shi ne سخر abdan san ah, wato san jarata كل واحد منهم kowanne daga cikinsu ya jingina عن أبي مسعود daga الأنصاري abi mas'ud al-ansari عن النبي صلى الله daga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ya jingina hadisai biyu مم.
alhali ba a tabbatar da cewa ba to ta ruwaya da ya tabbatar da cewa abu ma'amar ko abu amr shaibani Mm.
sun ga abu mas'ud al-ansari ba
وسند عبيد بن أمير a ubaidun umarin ya dangana عن أم سلمة daga ummi salama زوج النبي صلى mata الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama عن النبي صلى الله ita عليه kuma daga annabi sallallahu وسلم alaihi حديثا wasallam ya dangana hadisi مم. وعبيد بن أمير ubaidun umairu kuwa ولد في زمن an النبي haife صلى shi الله a zamanin annabi sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam
وسند قيس بن da علي suka حاتم biya azumin ya dangana وقرأ رقم زمن ya النبي zuci صلى الله zamanin عليه annabi وسلم sallallahu alaihi عن wasallama أبي مسعود الأنصاري ya dangana daga abi mas'ud عن al-ansari النبي صلى الله daga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama عن ya dangana hadisai har guda uku
وسند عبد الرحمن بن أبي ليلى wanda shi ma حديثا ke suna abi hazin wanda suke cewa shi kadai ne a cikin tabi'ai ya ga mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna famudur kul ashirati kai sun yi udamu yadda abdullahi da kodi yake fada a misbahun rawi ko da suna abiya da ko da yake sun ce a'a wanda ya gani a cikin su waɗanda ya gani a cikin su wata wara biyu ba ko uku amma suna cewa dukkanin su ya gan su ya ga sayyidina abubakar ya ga sayyidina umar ya ga sayyidina ali ya ga sayyidina usman ya ga duk na bayan su ba wa gar alaka zamanin nabi hakika da sun ali ya zama ya rasu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya jingina hadith salasata ahbarin hadith Na'am.
uku daga ali mas'ud al-ansari daga annabi sallallahu alaihi wasallam
وسند عبد الرحمن بن أبي ليلى حديثا ya jingina hadisi وقرأ في زمن عمر بن الخطاب hakika shi rabanin nabi laila ya kiyaye daga sayyidina umar an tabbatar da cewa ya zauna da sayyidina umar ya karbi ilimi a wajensa وسيب عليا ya abutu sayyidina ali yana cikin manyan almajiran sayyidina ali bari shi rabanin nabi laila an ce shi ya koyar ma da hassan da husainu qur'ani ko to عن أنس بن shi مالك rabanin nabi laila ya ruwaito hadisi daga anas ibn malik عن النبي صلى الله daga عليه anas sallallahu وسلم alaihi wa sallam وسند ربيعي ya بن ba هراشم a tabbatar da cewa ya ga ana suna malikin a wani waje ba ba inda wata ruwaya ta zo tabbatacciya da za ta nuna cewa abdurrahman ibn abi laila ya ga ana suna malik نعم ko da yake ya ga waɗanda suka girme shi Mm.
haka nan da ibn hirashin ya dangana نعم hadisai hadisai biyu daga Na'am.
annabi sallallahu alaihi wasallam da ibn hirashin yana cikin manyan tabi'an ce ya fata da hijira ta 101 ya ya dangana daga ranar mai عن husaini عمران بن daga حسين عن النبي صلى الله daga عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam alhali ba a tabbatar ba wata ruwaya da ta zo da take nuna cewa riƙi ibn hirashin ya ga imran ibn husayn Mm.
ballantana har a ce ya ji daga gare shi وعن أبي بكر haka عن nan النبي riƙi ibn صلى الله عليه hirashin وسلم ya حديثا dangana hadisi daya daga riƙi- ri- daga abi bakarata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da riƙi riƙi ibn hirashin ya ruwaito daga imrana daga annabi guda biyu wanda ya ruwaito ku daga abi bakarata daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne وقد سمع ربيعي من علي بن أبي hakika طالب riski ibn hirashin ya ji wajen ali ibn ali dalib وروى عنه ya ruwaita ya ruwa daga gare shi wannan an tabbatar
وسند نافي بن haka جبير nan na بن fi da jibril ibn mutim ya dingina hadisi Isa, ai, Ali Shuraihi daga abi al-Khuzai.
shuraihi al-huzai عن النبي daga صلى الله annabi sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam alhali ba a tabbata cewa na fi din nan ya ga abu shuraihi din nan ba
واسند النعمان بن haka nan malu ابي عياش ali ayyashi ya الاحاديث dangana hadisai uku daga ali sa'id al-hudri عن النبي daga صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam gashi ba a tabbatar da umaru ko ya ga abu sa'id al-khudri ba wa sanar da adawa bin yazid haka da an al-laythi tafi da laifi ya dingina hadisi an tamim daga al-jari sa'id dari annabi daga annabi sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam wa sanar da sulaiman bin yasa Sulaiman bin hadisan Isra'il ya dingina hadisi an rafi bin daga khadija rafi bin hadisi annabi daga sallallahu annabi alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam wa sanar da humayr bin abdurrahman himyariyu Umar bin Abdurrahman al-Himyari ya dangana a hadisa Hadisa.
hadisai na kididdigiya an abi Hurairah da Ali Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu haula ita Dukkan tabi'an kauna ruwayatahum wanda muka kawo ruwaya su an sahaba daga alladhina samainahum sahabbai sahabban da muka ambata lam yufaz anhum sama'un ba inda aka kiyaye cewa sun ji baka da baka daga gare su علمناه da muka tabbatar daga gare su من a أينها wata ruwaya da ainihinta ولا أنهم لقوه ba ma a tabbatar da cewa sun gamu da su ba abu dai da aka tabbatar da shi ne sun haɗa zamani da su yasa a, kenan musulun kamar ya tabbatar da abin da ya hujja in shijaji a kansa في نفس a wani خبر عينه hadisi ko wani labari da ainihinsa وهي أسانيد alhali ko wa'annan hadisan da ruwaito hadisai ne gurin ma'abuta sanin da hadisai والروايات ma'abuta sanin ruwayoyi من صحيح da ake ɗaukar الأسانيد daga hadisan da suka zo da isnadai ingantattu لا نعلمهم ba mu san masana hadisai sun rauna da wani abu ba daga cikinta da ɗai
ولا التمسوا فيها سماء بعضهم من بعض ba su nemi jin wani su daga wani ba sashen su daga sashe ba a cikinta ba su nemi tabbatar da haka ba
إذ السماء لكل me واحد yasa ba su tsaya منهم neman tabbatar da haka ba domin yin kowanne daga cikinsu daga ɗayan mai imkani ne kowanne su ta yi a ce ya ji na sama da shi ɗin da aka ambata tun da dai ya haɗa zamani da shi min sahibihi ga abokinsa wato wanda ya ruwaito hadisin daga gare shi غير مستنكر- مستنكرين ba abu ne wanda za a yi musulunsa لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه domin zama wasu gaba ɗaya a wannan zamanin da suka dace haɗuwa a cikinsa
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل wannan maganar da shi mai maganar nan ya fara da ita الذي حكيناه wanda muka hakaito في توليد maganar da muka hakaito الحديث ta a game da raunana hadisi بالعلة التي da inda da وصفها ya sufanta أقل من أن يعرض عليه ta zamo ta fi kankanta daga a ce a tsaya ma saurarenta ويصار ذكره ko a tsaya ambatanta a motsa ambatanta إذ كان قولا مهدسا domin magana ce wadda take farariya وكلاما خلفا magana ce da ta zo daga baya ولم يقله أحد من أهل العلم ba ɗaya daga ma'abuta ilimi da ya faɗe shi سلفا wanda da cikin magabata
ويستنكره man ba Man ba da da wanda suka zo daga bayan su suka maye ba- bayan su su ma suna musu wannan tsori ولا حاجة بنا في shi رده yasa ba mu bukatar mu tsaya raddi a kansa يا كثر من fiye da شرح abin da mu- bayanin nan da muka yi إذ كان قدر المقالة وقائلها alƙadarar da zai yi masa suna domin matsayin mai faɗar maganar nan- matsayin maganar nan da matsayin mai faɗar maganar shine matsayin da muka ambata magana ce sabuwa wanda ya kawo magana ce wadda ba a sani ba Na.
amma dai malamai sun wa shi musulun raddi a nan shi yasa sai a duba shawarwarin musulun din ko da nawawi aka duba da ga irin yadda malamai suka yi masa raddi akan wannan magana نعم nawawi ya shimfiɗa bayani a nan wajen kwarai kwarai
والله المستعان Ah, Allah shi muke neman ya taimaka mana على دفع ما خالف مذهب Muka العلماء magance mana duk wani abu da ake kawo mana sabo wanda yake ya saba da tsarin da malamai suke kai مم. وعليه التكلان gare shi za mu dogara Mm.
wato mukaddama ta kare a nan مم.
to to kara sai- to كتاب الإيمان to littafin imani باب الب- باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان to a wasu nasoyin akwai karin kala abul husaini muhammad hajjaj al-ushayri rahimahullah bi aulillahi nabtadi'u za mu fara abinda muke so ajewa da neman taimako daga Allah wayya wa nafsaka fi shi muke neman ya ije mana duk abinda zai cuce mu kan mu kawo abinda zai zamo ya kware mu ما توفيقنا إلا بالله ba wanda zai mana gam da katar sai ko Allah shi kaɗai jalla jalaluhu to باب كتاب الإيمان نعم حدثني أبو هيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن عن كعبة عن كعبة عبد بن بريدة أن عن يعدي عمرو أمر عمرو أول حدثنا السند عبيد الله بن معاذ الأنصاري al'adari wanda yana daga irin tsananin fahimtar imamu muslim da hadisi نعم da kuma amanar wajen shirowa can da yake shi kadai ya ruwaito hadisin daga abu haisama wato shi kadai ne ya ji abu haisama ta yana faɗar hadisin a sannan sai ya kawo da haddasani nan wanda yake su da yawa ne suka ji ubaidullah nu ma'azin yana faɗa sai ya kawo haddasana kaga ya nuna bambanci tsakanin haddasani da haddasana Na'am.
yasa wannan yana daga irin gwanin cewa muslim a wajen kawo isnadi Na'am.
wanda gaba ɗaya ne ta fannin ba wanda ya kai kamar muslim ko buhari a wannan bangaren bai kai kamar muslim ba wannan yasa wa'yansu suke ganin fifikon muslim akan buhari Na'am.
irin wannan gwaninta da yake kawowa wajen kawo isnadai wanda in ba wanda yake ya saba da ilimin hadisi ba sai ya ringa ganin kawai wani gwanin wasu ne yake. alhali magana ce wadda take muhimmiya magana ce wadda take muhimmiya Mm.
wa hadha hadithu Mm.
yadda za a kawo hadisin da ya ubaidullah ibn azin ya ruwaito ne yadda na ji ne daga bakin ubaidullah ibn azin amma ya dace da yadda na ji din daga abu haisa mata dangane da ma'ana Na'am.
amma a lafazin wani wajen ana samun bambanci tsakanin su
حدثنا أبي in haddasa ka masu alibin buraidata an ya haifi ne amar Mm.
kala yace كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجحني ma'abadul duhani shine farkon wanda ya kullo da maganar cewa wato allah ba shi ya hukunta duk wani abin da zai auku ba cewa a abu yana zuwa ne yadda su masu zuwar da abin suka zartar da zuwansa ba wai allah ne ya kaddara ba ita basara gari ne babba na musulunci wanda yake an gina a zamanin sayidina umar نعم an yana ta shekara ta goma sha bakwai daga hijira musulmi kuma sun tare a cikinta shekara goma sh- a shekara ta goma sha takwas daga hijira a shi a- a- basra ana mata kira da cewa gari ne da ba a taɓa bauta wani allah a cikinta ba ba a taɓa bauta wa wani allah a cikinta ba مم.
to
فانطلقت أنا muka وابن عبد tafi da الرحمن ubaidun الحميري abdurrahman alhimyari حاجين muna masu hajji أو ko مؤتمرين muna masu umra فقلنا muka ce لو لقينا أحد kai من ina أصحاب ma a ce رسول الله za mu gamu da wani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in فسألنا ya so mu tambaye shi أما يقول daga abin da هؤلاء wannan في kadari القدر ya suke faɗa game da cewa duk abin da ya auku wai ba Allah ne ya kaddara haka ba ba Allah ne ya kaddara shi haka ba فوفق لنا عبد الله sai Allah ya yi mana gam da kadar muka gamu da ɗaya daga cikin manyan sahabbai malaman su shine Allah ibn Umar ibn al-Haddari داخلا المسجد yana shigo masallaci zai shigo masallaci فاكتنبته ana wa sahibi sai muka kewaye shi ne da abokin tafiya ta humai dun abdurrahman al-himyari أحدنا أن daya ya tsaya daga damansa الآخر ɗayan kuma ya tsaya daga hagun abdullahi bin umara فظننت أن صاحبي ya ɗauka cewa shi abokin tafiya ta Abdur- humai dun abdurrahman zai kare ni in magana فقلت sai ne أنا gaggawa na ce a ba abdurrahman ne kiran abdullahi bin umara wanda wannan shine alkunyarsa
إنه قد ظهر قبلنا ناس wasu mutane sun bayyana a wajejenmu يقرؤون القرآن gwanaye ne a wajen karatun qur'ani ويتكفرون العلم suna bibiyar ilimi suna bibiyar ilimi وذكر من wani شأنه akwai ruwayoyi akwai ya taƙaffaruna akwai ya tafakkaruna ya tafakkaruna ilima akwai kuma ruwayar ya taƙaffauna ilima akwai ila- ruwayar ya tafakkahuna ilima Na'am.
duk dai ruwayoyin sun zo amma guda uku a ciki su ne suka inganta a ruwayar muslim نعم guda biyun nan sun fi zuwa ya taƙaffaruna akwai kuma ya tafakkaruna wanda kada min sha'anin ya faɗa daga labarinsu وأنهم cewa sun يزعمون dinnan أن لا sun قدر da cewa wai duk wani abu da ke afkuwa ba wai ya afku bane don cewa Allah ya kaddara shi وأن الأمر أنوف cewa lamari yana zuwa dole ne
قال wato sabuntarsa ake ba yadda Allah ya kaddara ba a yanzu ne shi wanda zai aikin yake yin aikinsa ba wai don Allah ya kaddara haka ba نعم قال yace فإذا لقيت da Abdullahi أولئك Umar ya ce da ni yace da mu to an ka gamu da masu irin wannan magana fa akhbirhu ka faɗa musu anni bari'un min ba ruwana da su wa annahum bura'a'un su minni ma ba ruwansu da ni wallazi ya'lamu bihi abdullah ibn umara Abdullahi bin Umar ya rantse da wanda yake yin rantsuwa da shi shine Allah law anna li ahadihim misla uhudin zahaban da a ce ɗayansu zai mallaki zinarin da yake ya kai girman dutsen uhudu ko ya kai yawan girman dutsen uhudu fa anfaqahu ya ce zai ci da shi don Allah ma qabila Allahu to minhu Allah ba zai karba ba daga gare shi wallahi Allah ba zai karba ba daga gare shi hatta yu'mina bil sai qadari ya yi imani da cewa duk abu yana abkuwa ne yadda Allah ya kaddara shi yana abkuwa ne yadda Allah ya kaddara shi wannan kuma magana ta Abdullahi ibn Umara matashiya ce gare mu na'am kakka ga mutum ya yi riko da wani ra'ayi wanda yake mummunan aƙida ce kaga kuma yana ibada ibada tasa ta kai inda ta kai ka ɗauka wannan ibada za- za- za ta birge ka ko za ta eh, wata aba ce oh, domin yadda abdullahi umar yake faɗa cewa wannan ƙadari yawa masu cewa ai ba wani abu da za a ce Allah ne ya kaddara shi Mm.
duk wata wani abu da za su yi gwaninta da za su yi wajen ciyarwa Allah ba zai karba ba to haka ma kenan ai wani ciyarwa ma kana kenan Mm.
tunda ma ninka wanda aka faɗa a cikin ciyarwa a menene aka faɗa in ba hakuri ba Mm.
eh a wani abu ne aka faɗi cewa ana ninka ladan sa har ɗari bakwai Mm.
masallan zina fi kura malam isra'ila kan salam eh, wato abati da ta sab asanabi fi kullu sumbulatin ma habba amma aka ce wannan ciyarwar da suka yi ba za a karba ba saboda wannan aqidar tasu ashe duk wani mai wata aqida wadda yake ta fita daga tsari to kan wata ibada tasa ko wata bajinta da zai ce zai yi a addini ta birge ka ba inda za ta eh, nan take ake dawo masa da kayan
thumma qala sannan kuma abdullahi bin umar ya ce haddathani abi mahaifina ya zantar da ni shine umar ibn al-haddabi qala yace bainama nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata ran muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ta yaume wata rana isla alaina rajulun sai ga wani mutum ya shigo gare mu shadidu bayari siyabi Tuda- tufafinsa fari tas shadidu sawadi sha'ari gashinsa kuma baki kirin la yura alai asaru in ka safari ganshi ba za ka ganshi da alamun tafiya ba gashi kuma shi ba mu san shi a nan Madina ba wala ya'rifuhu min ba wani kuma a cikin mu da ya san shi ta jalasa ila nabi da ya shigo ya fitowa ya fitowa sai da ya zauna ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanadar rukubatai ila ya rukubatai jingina gwiwoyinsa ya zuwa gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba ka fai ala fakhizaihi ya dora tafukansa bisa cinyoyinsa malamai da yawa suka ce wannan hidin na fai zai lamirin shi wanda ya shigo din ne ba wai lamiri na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma akwai kaɗan daga malamai da suka ce a hidin lamirin manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya muhammadu ya Muhammad sallallahu akhbirni anil islami ka ba da labari daga musulunci fa qala rasulullahi Nabi Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam yace al islamu abinda ake kira musulunci anta shahada an la ilaha illa allah shine ka tabbatar cewa ba wanda yake ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba wa anna muhammadar rasulullahi ka tabbatar cewa annabi Muhammadan Rasulullahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi wa tuqima ka salata tsaya ka tsaya da sallah wa tutiyaz ka ba da zakata zakka wata suma ka ramadana azumin watan Ramadan wata hujjal ka baita haji zuwa ga Ka'aba in sadata ilayhi in ka sabila samu damar zuwa qala mai sadaqata tambayar nan yace da manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ka faɗi gaskiya qala Yace- atimna lahu muka yi mamaki gare shi yas'aluhu gashi shi ne yake tambaya wa yusaddiqu amma in an faɗa ya ce haka ne gaskiya ne qala mai tambayar nan yace fa akhbirni an kamar al-iman labari daga imani qala manzo Allah yace masa an tu'mina billahi imani shine ka bada gaskiya da wa Allah ka bada malaikatihi gaskiya da wa mala'ikunsa kutubihi ka bada gaskiya da littattafan Allah wa rusulihi ka bada gaskiya da manzannin wal Allah yawmil ka bada akhir gaskiya da ranar ƙarshe wa tu'mina bil ka ba da qadari gaskiya da cewa duk wani abu da ya afko Allah ne ya kaddara khairi da wanda ake ganin mai kyau ne wa da wanda sharri ake ganin ai ba mai kyau bane qala shi ne sadaqata tambayar nan yace da manzo sadakata gaskiya ne abin da ka faɗa haka yake قال yace فأخبرني عن ka ba da الإحسان labari daga kyautatawa قال yace أنت عبد ai الله kyautatawa abinda ake kira kyautatawa shine ka tsaya ka bauta wa Allah كأنك تراه kamar ga ka gashi kamar kana ganin sa فإن لم تكن domin تراه ko da a ce kai din nan ba ka ganin sa فإنه to ai يراك shi yana ganin ka قال yace فأخبرني عن to ka ba da الساعة labari daga sa alkiyama قال yace ما المسؤول Imana عنها ya بأعلم ce من ai wanda aka السائل tambaya bai fi sani ba daga wanda ya tambaya in dai game da sa alkiyama ne قال yace فأخبرني عن to ka أمارتها bani labari daga alamominta قال manzo Allah yace أنت لذا الأمة ربتها a ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta a ga baiwa ta haifi uwar gijiyarta wato ta haihu da mai gidanta wannan ta haifa yadda ta haifa ta zama yar mai gida Mm.
Eh, yar mai gida kuwa ai kamar ita ma mai gidan ce مم. وأن ترى الهفاة ka ga waɗanda suke tafiya da ba takalmi a kafa الأراة wanda ba tufafi a jikinsu العالة talakawa marasa kome يا أشائي masu makiyaya awakai يتداولون في البنيان amma sun dawo su ne masu alfahari da tsawaita da tsawaita gini sai dogwayen benaye da can ko su ba ba kome ba ne مم. قال yace ثم انطلق sannan shi wannan mai tambayar ya tafi فلبثت مليا na daɗe
ثم قال لي sannan manzon Allah ya ce da ni na- sai na Umar ya ce na daɗe a gaban manzo sannan daga baya ya ce da ni manzon Allah ya ce da ni يا عمر ya Umaru أتدري من ka san السائل waye ya zo ya tambayar nan قلت na ce da shi الله ورسوله Allah da أعلم manzansa su suka san waye mai tambaya قال ya ce فإنه ai جبريل mala'ika jibrilu ne أتاكم ya zo muku يعلمكم don ya دينكم koya ya sanar da ku addininku مم. حدثني محمد بن عبيد الجب- الجبري Mm, وابو كامل الجحدري مم.
وأحمد بن عبدتا قالوا حدثنا حماد بن زيد أحمد الوراقي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ya ce لما تكلم معبد yayin da ma'abad ya yi magana da abin da ya yi magana da shi wato shi ma'abadu a ƙarshe yanka shi ake kashe shi aka da game da kaddara أنكرنا muka ذلك ce masa ba haka abin yake ba قال ya ce فأجت أنا وهميد بن muka fita hajji عبد الرحمن da الهميري ni da umaidun abdurrahman alhimiyari حجة hajji وساق الحديث su wannan masu ruwa su uku suka kawo hadisin da mamadun ubaidin da abu kamilin da ahmadun abdata بمعنى حديثك kamar هذا ma'anar hadisin kahamasin da ya gabata وإسناده da isnadinsa وفيه بعض الزيادات wadda wani usanu a ولسان harufin عرف wannan ruwaya ta su wannan malamai uku ta kunshi ƙari wani ƙari kaɗan a ciki akwai kuma wasu kalmomi da su basu kawo ba wadda a waccan ruwayar an faɗa
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال Mhm. Da su Sakina, biyu suka ce, Abdullahi bin Umara.
Mun gaba da Abdullahi bin Umara ذكرنا muka القدر ambaci kaddara ما يقولون da abin فيه da wannan ma'amman da suka faru daga baya suke faɗa game da shi فاقت- فاقتص الحديث Muhammad ibn Hatimin ya kawo hadisin كناه حديثه kamar hadisan wanda suka gabata عن عمر رضي daga الله عنه sayyidina Umar Allah ƙara dagare An annabi shi daga Annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama وفيه شيء من زيادة ba akwai wani ƙari a cikin sa وقد نقص منه شيئا kuma akwai abin da yake ya rage a tasar ruwaya وحدثني حجاج بن الشاعر مم.
حدثنا يونس بن محمد حدثنا المؤتمر عن أبيه عن يحيى بن عمرو عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء حديثهم kamar hadisin su da ya gabata حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن ألية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال Mm.
كان رسول الله صلى Manzo الله Allah sallallahu عليه وسلم alaihi wasallam يوما ya بارزا kasance wata للناس rana ya bayyana ga mutane فأتاه رجل wato sun taru shi da jama'a a guri wanda yake fili sai wani mutum ya zo فقال ya ce يا رسول الله ya rasulallahi ما الإيمان menene imani قال ya ce أن تؤمن بالله shine ka ba da gaskiya da Allah ka ba da وملائكته gaskiya da mala'iku وكتابه ka ba da gaskiya da littafin Allah da littafin da Allah ya saukar wannan kitabu ko da yake an kawo shi mufradi amma ana nufin jami نعم wani ka'ihi ka ba da gaskiya da gamuwa da Allah ka ورسله ba da gaskiya da manzannin Allah وتؤمن ka ba da بالبعث gaskiya da tashin alkiyama kala yace ya ya rasulallahi rasulullahi mal to islam menene kuma musulunci kala sai manzo Allah yace al islamu abinda ake kira musulunci an ta'budallaha shine ka bauta wa Allah wala tushrika bihi shay'an ba kada ka tare da wani abu da shi wa tuqima salata Ka tsaida sallah.
wa tubata wanda take abu faraltawa wa tu'addi ka zakata ba da zakka wanda aka faralta wa tasuma da ramadana azumin watan ramadan kala sai mai tambayar yace ya ya rasulallahi rasulullahi mal me ihsan ake kira kyautatawa kala sai mai manzo Allah yace an shine ka ta'budallaha bauta wa wa Allah annaka tarahu kamar kana ganin sa fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka domin kai in baka ganin sa to ai shi yana ganin ka duk abin da kake a gaban Allah kake illa kunna shuhudan alaikum istufiruna fi
kala yace ya ya rasulallahi rasulullahi mata sa'atu yaushe ne za a tsaye da sa alkiyama kala manzo Allah yace da shi mal mas'ula wanda ake tambaya bai sa'ili fi sanin ta ba fiye da mai tambayar walakin sawab amma bara in baka labari daga alamominta idza waladat al'amatu rabbaha idan uwar baiwa ta haifi mai gidanta fa zaka min ashradi wanda yana daga alamominta wa idza kanat al'uratu idan lokacin da masu tafiya tsirara masu tafiya kafa su ba takalmi suka zamo kusan su naci ne jagororin mutane fa zaka min to wannan ma ashradi yana daga alamomin tashin alkiyama wa idza tadawala ru'a'ul bahami idan wanda aka san su ba su da wani abu sai kiwon da- awakai aka ga suna yin dogayen gine-gine fa zaka min to wannan ma yana ashradi daga alamun tashin alkiyama fi khamsin la tare da wasu abu guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah ثم تلا صلى الله sannan manzo عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya karanta إن الله عنده علم الساعة Mm.
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم حبيب حقيقة ubangiji sanin alkiyama ya tabbata nan gare shi ubangiji subhanahu wata'ala shi ke saukar da girgije shi ke saukar da ruwa daga sama ubangiji shi ya san me yake cikin mahaifa a ubangiji shi ya san me yake cikin mahaifa sanin duk wanda zai sani to bayan sanin Allah ne kuma da ala ne sai a ce wani daga baya zo yana sanin me a cikin mahaifar amma shi ala ya amfani da ita نعم a nuna masa mani a ce me za a halitta daga gare shi wannan bai sani ba wannan sanin ya fi karfinsa amma ta ga mala'ika ma ai san da maniyin ya shiga cikin mahaifa malamai suke cewa baya sauka sai a tafin mala'ika Na'am.
mala'ika ya tambaya ya ubangiji za a yi halitta da wannan ko ba za a yi halitta ba namiji za a halitta ko mace ɗaya ne ko biyu menene ajalinsa ne arzikinsa duk a sannan za a faɗa masa tun yana mani a mala'ikan nan ya rubuta a mala'ikan duk ya rubuta wannan wa matar linarsu ba wata rai da ta san ma za ta kasu gadan me za ta aikata a gobe wa matar linarsu mai ayi arin ta mutu ba wata rai da ta san a ina za ta mutu inna la alimun habir ubangiji kan shine masani ya san abin da yake zahiri habir masani da duk wani abu wanda yake baɗini
ثم قال sun kala Na'am, yace kala.
sun ma'arbar rajulu sannan mutumin nan mai tambayar nan ya juya فقال رسول الله Allah صلى الله عليه وسلم yace ردوا علي kai ku dawo min mutumin nan mai tambaya فأخذوا sai suka kama hanya don su je su dawo da shi ولم يروا شيئا ba wanda ya ga ko na abu ba wanda ya gan shi فقال رسول الله صلى الله عليه wasallam وسلم ya ce هذا جبريل wannan mala'ika jibrilu ne جاء لي أيها ya zo الناس don ya koya wa دينهم.
mutane addininsu حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير مم.
حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبو هيان التيمي بهذا الإسناد مثله Mm, da wannan isnadin yadda aka faɗa غير أن a hadisin في روايته abubakar ibn abi shaybata sai dai a tasar ruwayar إذا ولدت الأمة بعلها idan baiwa ta haifi mai gidanta يعني السرارية yana nufin wanda ake sadaka da su Mm.
irin waɗanda ake sadaka da su walam na sun tashi babu islami Na'am.
ma huwa wa bayan wa bayan hisani ko wa bayan hisani نعم
alhamdulillah to zan gano sai a ce ta barbu'a amma kuma zan faɗi ba alhamdulillah sai a ce ta barbi ko ta barbiya in a halin nas- nasba ne a ce ta barbiya to ta barbi kukuta to na a'a ba mursali yake magana a ya faɗa ba cewa hadisi mursali ba a karɓa sa ba hujja ba ne amma abin da yake faɗa hadisi mu'an'ani wanda aka ruwaito da an an an to to shi a wajensa yake in dai da na kasa da na sama an tabbatar sun haɗa wakatun na'am kuma na kasa ne ya zama adali ne ba mai tablisi ba to wannan hadisin ya zamo ingantacce yauwa amma kamar su buhari da mafi yawan malamai suka ce sai an tabbatar da cewa ya gamu da shi ba za a wadatu da cewa sun haɗa zamani ba za sun haɗa zamani bai wadatar ba sai an tabbatar ya gamu da shi akwai ma da suka ce sai an tabbatar ya ji daga gare shi akwai da suka ce sai an tabbatar ya zauna da shi zama mai daɗaɗe akwai wanda ma suka kai makura suka ce ai sai an tabbatar ma ya ji wannan hadisin daga gare shi wannan su ne na ƙarshen ƙurewa yayin a wajen tsanantawa a wannan bari su ne na ƙarshen ƙurewa a wajen tsanantawa a wannan bari